رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باين haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da sake saduwa dan ci gaba da darasin mu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyu ga watan zulqa'ida watan goma sha daya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na goma goma da watan uku wato watan mars a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas a shekarar turawa kuma wannan shi ne darasi na tara na goma ne kuma tara ne kuma goma na goma idan ba kuma ta ba a darasin da ya gabata na yi bayanin wata fadakarwa da wani uwa ya rubuto min kuma har muka karanta ko muka bayyana abin da yake da kuma abin da ya gabatar su dama na ce muku ya rubuto wasiƙa ne da larabci dan haka ne ma kuma na ba shi ansa dan haka zan karanta abin da yake dan amanar ilimi yake bismillahir rahmanir rahim nasiha إلى الشيخ الفاضل ناصر السنة والقامع البدعة شمس الدين في زماننا حتى يفدى الله شريكي الله يأتي متى أبو أنه كسرة الإمام جعفر محمود آدم دقوا أنه داكاتي جعفر محمود آدم داكاتي كتاوة كنك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه نصيحة أقدمها إليكم في تدريسكم لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه الصفحة الخامسة والثمانين بتاريخ ثمانية وعشرين شوال ألف وأربعمائة وثمانية عشر من الهجرة الموافق أربعة وعشرين من الشهر الثاني ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من الهجرة بعنوان ما يقطع الصلاة عند قراءتكم لحديث وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقرأت كلمة الأحمر بضم أين الكلمة الأحمر فصار جمعا لمفردهما فيكون المعنى ما الفرق بين الأسود من الكلب وبين الأحمر وبين الأحمر وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه والصواب والله أعلم ما بال الأسود من الأحمر بفتح عين الكلمة الأحمر فيكون نأتا للكلب أيضا كما قال الأسود نأتا للكلب كما قال يأنا كرمتا ليدي والأسود نأتا لمفرد ذكر الذي مؤنثه سوداء وكذلك أحمد بفتح الميم الذي مؤنثه حمراء فيكون المعنى ما الفرق بين الكلب الأسود من الكلب الأحمر وقل مثل ذلك في الأصفر والأبيض ويدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان في رد الجواب على السائل ويزيد ذلك وضوحا الحديث الآتي من كتاب سبل السلام الجزء الأول صفحة 195 باب سترة الإمام عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم زاد الله سنة نبينا نظرة وإلاء والسلام عليكم يتي طالب صغير أحمد محمد جداد وانا يتي وثيقة نيكم مغاتاوا حضرة الأخ الكريم والزميل الحميم أحمد محمد جداد حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد سلمت رسالتكم الكريمة المؤرخة بتاريخ 30 من الشهر العاشر 1418 وسررت بها أيما أيما سرور سرور بلغ مني مبلغا عظيما وكان لها موقع عظيم في قلبي فجزى الله الحق خير الجزاء وكثر من امثاله وقد بدا لي اثناء قراءتها صدق المحبه النابعه من قلب مامور بالاخلاص ان شاء الله وزان هذه الرساله رشاقه اسلوبها ووضوح بيانها ونساءه حجتها ويبقى ان اقول لكم هذه الحقائق التاليه اولا ان ما وقعت فيه من الخطا كما ذكرت لا يعدو كونه شرود ذهن بقدر ما هو خطا ولكني لا ابرئ نفسي من تبعته لأن الإنسان معرض للأخطاء بطريقة أو بأخرى وبخاصة في ضمن تزاحم الأفكار واختلاف المعلومات وقد تمر بالإنسان بعض المواقف تنسيه تماما بعض الحقائق التي هي في جلائها عنده كالشمس في رابعة النهار وهذا الإمام الكسائي علي بن حمزة الكوفي إمام القراءة واللغة في زمانه يقع في خطأ فاحش لم يقع فيه حتى الصغار من طلبة العلم يقول هاتيا عن نفسه بنفسه صليت بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها قدي قط أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين فوالله ما اجترأ هارون أن يقول أخطأت ولكنه لما سلم قال أي لغة هذه يا كفائي فقلت يا أمير المؤمنين قد يأثر الجواد قال أما هذه فنعم وقال الكتابي مرة ربما سبقني لساني باللحن فلا أستطيع أن أرده بل أوضح من ذلك وأعجب أنه أرتج عليه يوما في قراءة قل يا أيها الكافرون فلم يستطع أن يكمل الآية فهذا كله وغيره من مواقف مماثلة تمر بكبار العلماء دليل ساطع على ضعف الإنسان وعجزه وأنه مهما بلغ من العلم لا يخلو من الزلل والخطأ ثانيا أن ما قمت به من إبداء ملحوظتك هو الذي تتطلبه حلقات العلم في أيامنا هذه فلا بد أن يعود فيها من جديد نقاش حر يسوده الهدوء وتبادل المعلومات نقاش بناء يزينه الإخلاص وحب الخير للجميع بريء عن كل هدف وغاية سوى طلب رضا الله وتشييد الهمم نحو التحصيل كما كان ذلك ديدنا الرعيل الأول من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان ثالثا وأخيرا إنه لجميل أن تكون لطلبة العلم الشرعي جراءة علمية تجعلهم ينطلقون بثبات وعزيمة في إظهار ما لديهم من علم مهما كان وإبداء ما معهم من حق مهما قل ومحاولة إحقاق الحق وإبطال الباطل بأي وسيلة وأجمل منه أن يكون ذلك بدافع الإخلاص وصدق النية يساهم ذلك التواضع ونسيان الذات بعيدا عن الغرور والتطاول بعيدا عن تفايد المعاهد والمثالب بذلك يزداد العلم وينضج الفهم وتتحقق ملح- ملكة الحوار والنقاش لدى الطالب فالله المستعان وعليه الشكران زادك الله حرصا على العلم والدعوة وجعلك من حماة الكتاب والسنة وزاد الله سنة نبينا نظرة وجلاء والسلام عليكم والسلام هكذا سيدي كما يدك كتير والسلام عليكم والسلام matashiyar maganar mu ta yau adiyatul istiftar wanda ke da lafiya Allah ke adiyatul istiftar ya faɗakar da ni game da abin da na faɗa muku tun satin da ya wuce na faɗa muku abin da yake cikin hausa abin da ni kuma na ce da shi na samu wasu karta kuma na ji daɗin saduwa da ita da sauransu larabcin ba zai fatar da hausa ba zai abin nan ba amma dai na faɗa masa ababe guda uku a takaice abu na farko abin da yake cewa na faɗa kansa cikin kuskure na ce wannan abin da galibi marabuta suke ce masa surudun zihin wato kwakwalwarka ta tafi wani abu nesa bayan ya kamata ta tsaya a kusa sai ga kalma sai ka dauka za ka dauki wata ma'ana ta nesa ga ta kusa sai ka hararo ta nesa bayan ga ta kusan ita ce ta dacewa da kalmar ko ka canja wasali sai canjar wasali ya haifar da canjuwar ma'anan kalma na ce amma tare da haka na yadda kuskure ne wanda dama dan adam zai iya fadawa cikin kuskure musamman lokacin da yake karantarwa sun kuma akwai matsaloli da za su iya bidiro wa mutum wani lokaci ta sake manta da abin da ya san kamfar rana lokacin azhar sai na buga masa misali da imamul kisa'i wanda malamin lugha ne a zamanin sa ko malamin qur'ani yana daga cikin qira'us sab'a wata rana ya yi sallah a gaban halifa harun rafi ana ɗaukar kisa'i ilaihi al-muntaha fi ilmi al-qira'at a lokacin sa ilaihi al-muntaha fi ilmi al-lughati al-arabiyya sai ya sallah limanci da harun rafi sai ya zo wajen kalmar la'allahum yarji'un sai ya karanta la'allahum yarji'in harun rafi kuma ya tafi masa jara sai da aka kammala sallah sai tambaye shi to wannan kuma wata irin kira'a ce nan ki sai sai ki sai yake ba kira'a ba ba kuskure sai yake kad ya akran jawab in garban doki ma zana na yankin tibi an gane ko sannan imamul kisai da kansa yake cewa yaso da dama nikan so in faɗa abu sai harshe na ya faɗi kuskure ba inda zan yi in mayar da kuskuren sannan imam al-kisai da kansa wata rana ya zo neman ya dawo kula ya al-kafiruna ya tsaya akai suna maka kuma ya kasa gane gaba dole yayi ruku'i kada su shi ne malamin kira a zamanin sa to dai waɗannan dalilai da kisoshi masu yawa na malamai da ke nuna gajiyawar dan adam da kasawarsa da haka a iya samun kowane mutum da kuskure gurgudan naki na biyu na ce da shi abin da ya gabatar na nasiha ko faɗakarwa irinsa ne majalisan ilimi suke bukata a yau dan ai taimakekeniya tsakanin mai karantarwa da waɗanda ake karantar da su din wajen bayyanar da gaskiya ana bukatan ɗalibi ilimi ko da lokaci ya zanto mai gabatar da abin da ya fahimta ga malaminsa a cikin natsuwa ba da kwaranniya ba dan su magance matsaloli ko su gyara kuskure wannan sai ya zanto shi kansa wani waki ne ga ilimi din na uku na ce masa abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zanto ɗalibi yana da jarinta ta bayyana abin da yake tare da shi na ilimi ta bayyana gaskiyar da yake ganin yayi imani da ita akwai wanda ya san gaskiya ma ba da jarinta bayyana ta to wannan kamar yana tsara masa kwarin gwiwa ya zanto mai wannan jarintar nace amma jarintar ya zanto babban injin da ya ingiza ta har ka je gare ta shine ikhlasi da san bayyana gaskiya to dai abinda na faɗa kenan a hadiyatul istiftaji dan haka idan wannan bawan Allah yana nan malam ga takardar ka nan an san takardar ka na rike kofi din kuma ina da fayil dama na irin wannan takardun duk wanda ya rubuta nukan baka an ka kuma ajiye fayil saboda wata rana ga takardar ka nan a hannun malam Mustafa dai daga cikin ladanan nan idan an tashi ka karbe ta a wajen sa hadiyatul istiftaji dai ina jin ban hararo ki nan kusa da yana nan kusa da rani ka mata hadiyatul istiftaji matashiyar magana da zamu tashi yau hadiyatul istiftaji wato irin addu'o'in da ake bude sallah da shi bayan masallaci ya fuskanci alƙibla ya tabbatar ya fuskanci alƙibla da dukkan gafansa ya yi niyya a zuci ya yi kabbaran harama ya ɗaga hannu wajen kabbaran harama ɗin kamar yadda muka bayyana baya to kuma ya zo ya ɗora na dama akan na hagu kamar yadda muka bayyana baya yanzu abin da zai shi ne ɗaya daga cikin addu'o'in da ake buɗe sallah da su adiyatul istiftahi adiya jam'i ne na du'a ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن malaike ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة النبي ya kasance yakan sanya mabuɗi da kira'ansa wannan mabuɗi na kira'a yakan yi shi bi adiyatin kasira da addu'o'i masu yawa mutanawwi'a kuma kala daban-daban يحمد الله تعالى فيها abinda wannan addu'o'i suke kunsa annabi na gode ma ubangiji ne a ciki wa yumajjiduhu ya girmama shi wa yusni alayhi ya kuma yabe shi wa qad amara bi zalika al-musii'a salati annabi ya umarci mutumin nan da ya kuskure cikin sallah yace in ka zo yin sallah ka bude sallar ka da ɗaya daga cikin dawal istiftahi me yace da shi fa qala la yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallah ba ta zama cikakka ga wani mutum cikin mutane mamuni mai yin sallah ne shi kadai liman ne mace ce namiji ne sallan farilla ce nafila ce la tatimmu salatu la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallah kowace iri ce ba ta fita da kowane mutum ne cikin mutane hatta yukabbira har sai yayi kabbara lokacin da zai fara sallah bayan nan wa yahmada Allah azza wa jal ya gode ma Allah mai girma da buwaya wa yusni alayhi ya yabe ki wa yaqra bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya tafi na alquran kun fahimta da kyau wato wannan na nuna mana du'a al-istiftahi lalle sallah ba ta cika sai duk da cewa hukuncin ta ba wajibi bane cikin sallah sai yadda za a ce in baka yi ba ka da sallah amma sallar ka in baka yi du'a al-istiftahi ba ta zama sallah na kisa ba ta zama sallah kamila ba wannan hadisi da makaranto yanzu imamu abu dawud da hakim suka rawaito shi kuma hadisi ne inda take wa kana yakra'u taratan bihadha wa taratan bihadha wani lokacin annabi na karanta da wani lokacin da wannan wani lokacin ya karanta da wannan saboda kala ce daban-daban fa kana yaqulu ya kasance yana faɗa cikin addu'aikin istiftahi dinsa awwalan na farko daga cikin su Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan ɗaya daga cikin addu'o'in istiftahi kenan da annabi ke faɗa wa kana yaqulu fil fard ya kasance yana karanta wannan ne idan ya zo yin sallan farilla kun bayyana da kyau yana karanta wannan yayin da ya zo yin sallan farilla ga ma'anarta a gurguje Allahumma ba'id baini wa baina qataaya ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakuraina kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudan rana da mafadarta اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا الله ka tsaftace ni daga kurakurai na kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti da ganki fari kar ganin ban sha'awa Allahumma qini min khataayaya bil ma'i was salbi wal barad ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina bil ma'i da ruwa was salbi da kankara wal barad da kuma ruwan da ke fitowa daga cikin girgije al barad kenan da yawa ra'un fata kar ka ce albar sai ma'ana ta canja albarat daban da albar wa kana yaquluhu fil fard annabi na faɗin wannan ne a cikin sallar farilla waɗannan ababe guda uku da alma da asal da albarat duk dai abu ɗaya ne ruwa ne illa iyaka malamai suka ce annabi ya ɗora wannan ya yi adadin wannan akan wannan dan ya nuna tauhidin ma'ana ya Allah ka tsarkake ni daga datti domin dukkan abin da aka sa ruwa aka wanke aka sake sawa aka wanke aka sake sawa aka wanke ya kawo wanda wanda aka yi dauraya sau daya ko wanda aka wanke ba ya dauraya ba annabi na nuna mubalaga ne wajen neman a yafe masa kurakuransa sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa an nuna an yafe masa dan ya zama koyarwa a gare mu mu al'ummarsa dan mu ne muke cikin kurakurai dare da rana kun fahimta ko to wannan annabi na bude wannan lokacin sallar farilla la asuba ko ta azhar ko la asr ko magriba ko isha na biyu daga cikin hadiyatul istifta annabi yakan ce wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك yakan karanta wannan a wani lokacin kafin ya fara karatun fatiha idan ya kabbara sai ya karanta wannan kafin ya shiga cikin karatun sallallahu alaihi wasallam to kila wannan wani ga ta masa tsawo ka ba ta awa biyu zaka iya haddace ta in ma ka ba ta awa uku da tara kai ba koyi gaida annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko sati gabar ayyai kai sai ka iya sunnar annabi ai cikin rayuwar mamu za su gaji a ba wani abin nan idan mamu aka dora sa kan sunna ai cikin yanzu kaga a masallatin da aka saba a dresin isa sai bai zama wani sabon abu ba dan kaji liban yayi kabbara yayi cikin amma a wurin da sunna sai karanci ilimin yayi kabbara yayi cikin sai wani yake maka subhanallahi ya dauka haka tun fata kike a sarrafa zai ji yaran ko zai ma istifta zai talata da kai ko gabar karatu da sarrafa da sani ma'anar wannan wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata abin da ake nufi na fuskantar da gangan jikina gaba daya lillazi fatara samawati wal arda da wanda ya kage halittan sama da kasa ba tare da ya kasan fure wurin wani ba hanifa ina mai fuskantar addinin sa na yi tawaye ga dukkan wani addini da ba na gida ina mai fuskantar shiriyar manzon sa na yi tawaye ga dukkan wata shiriya da ba ta manzon Allah ba shine hanifa mai ke kan tafarkin musulunci domin idan aka ce mika fuska yana nufin mika jiki gaba daya min babu salatul juz'i ma iradatul kulli wa ma ana min al kuma ni ba na cikin mushrikai mutum na jaddada tauhidi da baki kamar yadda ake so zuciyarsa kuma ta rinka jaddada tauhidi inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana da zan yi wa mahayaya da abin da zan gudanar cikin rayuwata wa mamati da abin da zai biyo bayan mutuwata lillahi gunna Allah ne rabbul alamin ubangijin halittu shi kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya gare shi ba da abokin tarayya gare shi wa bizalika umir kuma da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai kalmar ni ne farkon musulmai haka ta tabbata a riwaya kila wani ya ji cewa ai bai dace bai ce shine farkon musulmai dan ya san kafin shi an yi musulmai amma wannan ba wai an kawo wannan kalmar bane ba dan ta nuna kai ne farkon musulmai a kirgen samuwar musulmai a doron kasa abinda ake nufi nuna gaggawar yin da'a ga ubangiji kamar kana nufin ya Allah gani ina mai tsayar da sauran jama'a in riga su zuwa wurinka an fahimta ko shine abinda malaka take nufi dan haka malam idan kuka duba lamba ta kasa yace haka za fi aksar riwaya abin da yazo kenan a cikin mafiya yawan riwayoyi wa ana awwalul muslimin wa fi ba'dha a wadansu riwayoyin kuma wa ana minal muslimina ni ina cikin musulmi malam albani ce wa zahiru annahu min tasarrufi ba'd ar-riwaya kalmar wa ana minal muslimin ba a riwaya take ba sai dai wadansu marwayata kawai su fade ta amma ba ita ce abin da ya tabbata daga bakin annabin ba wa qad ja'a ma yadullu ala zalika gashi abin da yake nuna haka kuma ya tabbata fa ana musalli dan haka ya zama lalle ga masallaci in zai karanta wannan addu'a an ya kula yace wa ana awwalul muslimin wala haraja alaihi fi zalika babu wani laifi dan ka faɗa haka din khilafan lima yaz'um al ba'd sabanin abin da wadansu suke zato ko suke tsammani tawahhuman minhu anna al ma'ana su suna tsammani cewa ma'ana za ta zanto inni awwalul shakhsin attasifu bi zalika ba'da an kana an-nasu bi ma'azmin anhu an gane ko wai ne ne farkon wanda ke siffantuwa da musulunci yayin da mutane suka bijire masa walai suka zalika albani ce ba haka ko ma'anar take ba bal ma'anahu ma'anarsa bayanul masara'ati fil imtisal lima amar lima umira bihi kamar mutum na nuna gaggawar zartar da abin da aka yi masa umarni da shi kenan wa naziruhu makamancin wannan kamar yadda Allah ya ce kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin da wa kana Musa da kuma inda annabi Musa ce wa ana awwalul mu'minin ai kowa san annabi Musa ba shi ne farkon manzanni ba amma tare kai ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin dukkan wannan yana nufin suratul mubadara istijabatan li amri Allah ta'ala mutum da ya nuna gaggawar an sa da umarnin Allah amma ba yana nufin shi ne farkon mutane ba farkon musulmi ba kun bai tona da kyau daga nan sai ka ci gaba ka ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya Allah kai ne mai mulki ba abin bauta sai kai subhanaka wa bihamdik sarki ya tabbatar maka godiya kuma ta tabbata gare ka idan an ce sarki ana nufin kamala ta tabbata gare ka dukkan siffa ta kamala ta kace dukkan siffa ta na kasa ba ta ka bace shine ma'anar subhanaka wa bihamdika yabo kuma kai ne ka tantance an gane ko yabo wanda yake mara karje kai ne ka tantance anta rabbi wa ana abduka kai ne mahalicci na ubangiji na ni kuma bawanka ne to menene wannan kalma take nufi ya tafi da kasai ce ma'anarta ai la a'budu ghayraka ba zan bauta kowa sai kai ba shine ma'anar anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi na zalunci kaina a cikin ayyukan sabon da nayi wa ataraftu bi zambi kuma na yarda da ni mai laifi ne faghfir li dhanbi jami'a gafarta mun zunubi na gaba da innahu la yaghfiru dhunuba illa ant lalle ba mai gafarta zunubai sai kai wa hadini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la ya hadi li ahsaniha illa anta ba mai shiryarwa zuwa ga mafi kyawun su din kuwa sai kai wa sarif anni sayyi'aha ka kautar da ni daga munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai kawar da munanan ɗabi'u ga bari na kuwa sai kai labbaika wa sa'adaika an sawarka bayan an sawa neman agajinka bayan neman agaji domin labbaika da sa'adaika da hazazaika da hubabaika duk waɗannan sigar su ta musanna ce amma ma'anansu jam'i kaga labbaika karka sai an sawarka da an sawarka sun zama nauke nan ba haka bane ba an sawa so ba adadi shine labbaika sa'adaika neman taimakon ka so ba adadi kun bayyana ko ha akan kawo wannan waɗansu masajir musanna lakin ma'ana na jam suna da babi guda a cikin alfiya ta Imam Malik surra ta Imam Al-Ajmuni sai Ibn Aqil sai Ibn Hisham fi awdal masalik sun yi tarbi akan su ma'anar dai labbaika ansawa bayan ansawa ma'ana zan dawwama bisa ga an ka kiranka lokacin da duk kace ai kaza ko kace a barka wa ta'adaika yayin da zan an ka kiranka kuma ina neman taimakon ka dan ka bani ikon aikata abin da kace ka bani ikon ne santar abin da ka hana shine ta'adaika kun fahimta da kyau wal khairu kulluhu fi yadayka ko da malam ya fassara wannan labbaika wa tarika da kasa ga kina yayin masa mun lamba ta uku ai ana muqimun ala sa'atika ikamatan ba'da ikama ne zan wanzo ina tsaye wajen yi maka da'a tsayuwa bayan tsayuwa min alabba bil maqami kalmar labbaika daga kalmar alabba bil maqami ne idan a kama fiye idan mutum ya zauna wuri sai a ce alabba bil maqam idan ya zauna wani wuri kenan وساعديك أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته ثم عنده يتي والخير كله في يديك الخير قباتينا أنك والشر ليس إليك شر كوا بايا تكين أيكنك معنى ذلك بس كنا شر بايا تكين أيكنك menene ma'anar wannan ka duba ya sa lamba da kasa dan tantance ma'anarsa ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala ba a dingina sharri zuwa ga Allah ta'ala li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun domin a cikin aikin Allah ba sharri bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun ayyukan Allah gaba ɗayan su alkhairi ne li'annaha da'iratun bainal adali wal fadli wal hikmati domin duk abin da Allah zai aikata ɗaya ne daga cikin waɗannan ko dai ya zanto adalci yayi na idan ka yi masa laifi ya kama ka da azaba zalantar kai adalci yayi azaban nan da Allah ya dirkaki adawa da ita zalunta su yayi shi aikinsa na aiko da azabar adalci ne su waɗanda azaba ta sauka akan su sai ta zama sharri akan su amma aikin da Allah din yayi ba sharri bane ba kun fahimci ma'anar domin aikin da Allah ya yi ne adalci an riga an zaburar da su an turo musu da manzo yace da su ubudullaha malakum min ilahin ghayr afala tattaqun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqulun sai antum lam afala taqulun ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin abinda annabi yake da shi da yake masu saurin kai ne masu saurin ido ne sai suka ce yahudu ma fi kana bi bayyana har yanzu baka ba mu hujja ba wa ma na'am bi tariki alihatina an qawlik ba za mu bar allolin mu badan kai wa ma na'am laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba in naqulu illa akraka ba'du alihatina bi su amma nan mu ma allolin mu suka fushi da kai ne ka hauka kuka da wannan da Allah ya tsarkake su da azaba sakamakon wannan magana ya zalunce su ko adalce musu amma azabar da ta hau kansu su fadawar azabar akan su alkhairi ne ko shari ne amma za a jingina Allah sai Allah ya zo da shari Allah ba shari ne ba shine ma'anan wa sharru laysa ilayka ba a jingina sharri zuwa gare ka kuna fahimta da kyau wa hadha kulluhu khairul la sharra fihi adalci da falla da hikima dukkan su alkhairi ne la sharra fihi babu sharri cikin sa alkhairi ne babu sharri cikin sa wa sharru inna ma sara sharran lin tibai nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala abu za a sa masa sharri yayin da ba a jingina shi zuwa ga Allah ba amma da zarar an jingina shi zuwa ga Allah to baya zama sharri dangane da Allah din sai dai zama sharri dangane da makaluki kuna fahimta da kyau قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم شمس الدين يا فدا yace huwa subhanahu khaliqul khairi wa sharri bangiji ta'ala shine khaliqul khairi mahalicin alkhairi wa sharri sannan mahalicci sharri fa sharru fi ba'd makhluqatihi la fi khalqihi wa fi'lihi sharri yakan samu ne in an jingina shi zuwa ga wani sashi na halittun Allah din la fi fi'lihi la fi khalqihi ba a cikin aikin Allah din da yayi ba za a ce yayi sharri wa khalqihi ko cikin halittansa a ce yayi sharri sai dai abin ya faɗa wani ya zama wa wani sharri amma aikin da Allah din yayi to bai zama sharri ba tunda shi Allah baya yin abin sai in adalci ne ko falala ko hikima da adalci da falala da hikima dukan su ba sharri bane alkhairi kun bayyana da kyau wani hada tanazzaha subhanahu an zulmi alladhi haqiqatuhu wad'u shay'i fi ghairi mahalli da haka ne ubangiji ya tsarkaka gaban zalunci wanda shi zalunci hakikanin sa shine dora abu ba inda ya dace wannan shi da zalunci fala yadau al-ajya illa fi mawadiha al-la'iqati biha Allah baya dora al'amura ko waɗansu abubuwa sai a wurin da suka dace a dora su wa zalika kulluhu khairun wa zalika khairun kulluhu wannan ku gabaɗayan sa alkhairi ne wa sharru wad'u shay'i fi ghairi mahallihi sharri kuwa shine dora abu inda bai dace ba an gane ko fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran in an sa abu inda ya dace ya zama sharri to sai aka sa azaba kan adawa dan sun gafa cewa manzon su ya zama sharri wannan sun ya azaba alkhairi ne sai kuma aka tsane annabin da aka turo musu da wanda suka yi imani da shi azabar ba ta shafe su tun da ba su yi laifi ba ya zama ne adalci su gaba an bayyana ko yace fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran dora aba inda ya dace wannan ba sharri bane fa ulima anna sharra laysa ilayhi da wannan sai a gane cewa a cikin sharri ba a jingina ma Allah qala fa in qulta fa lima khalaqahu wa huwa sharri yace me yawa abokin tambaya abokin magana zai ce to dan me Allah ya halitta abu bayan kuma abin sharri ne qultu ibnu kayyim yace an farkace ne khalquhu lahu wa fi'luhu khairul la sharru halittan da Allah ya yi wa wuta din nan da halittar da Allah yawa iska da halittar da Allah yawa ruwa da halittar da Allah yawa kankara dukkan waɗannan alkhairi ne ba shari bane fa innal khalqa wal fi'la qa'imu bihi subhana halitta an gane ko da kuma aiki sifofi ne sifofi ne da suke tare da suke na Allah wa sharra yastahilu qiyamuhu wa tasabuhu sharri ko ba iya zama siffa na Allah amma halitta siffa ne nawa da haka ta aka samu al-khaliq an fahimta ko da wannan sifar ta alkhaliq ne ya halitti ruwa ya halitti wuta ya halitti mala'ika ya halitti aljanu ya halitti wuta ya halitti aljanna ya halitti zaki ya halitti kunama ya halitti komai da komai da sifa ta ne ta alkhaliq tsabagen wannan halittar da ya ga waɗannan ababen zai zama sharri ne ba sharri ba ne amma yayin da aka halitta maciji halitta ba sharri ba ne sai maciji sai zo ya sare ka tsarin da maciji ya maka ya zama mai amma za ka dingina wa Allah wannan sharri saboda akwai hikima kai musulmi idan maciji ya harbe ka din ya sare ka din me yiwa ta wani sako sai ubangiji ya hada ka da wata wahalar duniya kamar tsarin maciji ko cizon kunama ko taka kwalba ko hadarin mota dan a kankare maka zurban da ya wuce ba yanzu na akwai hikima ta cikin haka amma duk da haka kai sharri ne game da kai a tunaninka amma a cikin ayyukan Allah din na kaddar haka sharri ne alkhairi wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka duk fa yake mana ma'anan wannan wa sharru yastahilu qiyam wa ma kana fil makhluq min sharrin duk abin da kaga an jingina ma ababan halitta kuma ya zama sharri ne fa li adami idafatihi wa nisbatihi ilayhi dan bai wa jingina ma Allah wannan abin wal fi'l wal khalqu yudafu ilayhi amma ana jingina ma Allah halitta ana jingina masa aiki ake Allah ya aikata kaza ko ya halitta kaza fa kana khairan dan haka wannan abu sai zama alkhairi ne duk abin da Allah halitta alkhairi yanzu ko wuta da Allah halitta alkhairi ne afara'aytum an-nar allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وأنا دبا الخير بني ba idan wuta ta zama tazkira ba ta zama alkhairi ga mutane ba ta zanto mata al muqwin ka gasa balangu ka gasa tsire ka gasa kaza ka dafa abinci ka dafa ruwan zafi ka wanka duk ya zama mata al muqwin kenan kuma ta zama alkhairi ba annan ta kuma ta sanar da kai wutan lahira amma yayin da akwai gobara kuma gidan kai kone gaba daya ta zama mai kenan sharri amma wannan sharrin kai kadai ka fa ba a cikin aikin Allah bane aka samu sharri Allah kun bayyana da kyau والشر ليس إليك يا قولي مكارسة الدعاء والمهدي من هديت شريي شيني وندك شريت أنا بك وإليك أنا بك نيتن nan gaba daya abin da nake yi ina yi ne domin kai ubangiji ma'ana ina neman yardanka wa ilaika kuma na san makoma ta zuwa gare ka ne la manja wala malja'a la manja babu matsira da mutum zai je dan ya tsira daga fushinka ko ya tsira daga azabarka wala malja'a babu wurin buya ko mafaka minka da za a guje maka illa ilaika dole sai zuwa gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita girmanka ya bunkasa astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina kuma tuba zuwa gare ka ka ji kalmomi masu tsada domin daga bakin mafi tsadan da ma'aikata gaba da shi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kama sirriyar annabi duk abin da ake fassara sai kaji kana fahimta kuma kaji zuciyarka tana kaduwa da abin magana wadiha ba da wani salatu amma da wadansu addu'o'i ne na bid'a larabci ya kifa ruwa kalmar ta karantuwa ko ba lada wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli annabi yana karanta wannan a farilla da nafila na farko yana karanta ta a farilla wannan ta biyan ko yana karanta ta a farilla kuma yana karanta ta a nafila yakan sa ta du'a ta tsari cikin duka guda biyu ثالثا الدعاء تأكل بسكين أدعية الاستفتاء مثله دون قوله كما دي نفر كما نبي نيكي دون قوله أما بند فجنسا أنت ربي وأنا عبدك wannan kawai za ta ce to sai zan to ita ma wata riwaya ce daban wato wata rana annabi na karanta Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga wannan Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga aya akwai ta cikin kan ko yawwa rabi'an na hudu daga cikin hadiyatul istinsa mithluhu aiba shi ma dai kamar wanda ya gabata ne ila qaulihi har ya zuwa ga fadin sa wa ana awwalul muslimina wato wajhatu wajhi allazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina zuwa nan gurin wa yazidu sai kuma ya kara Allahumma Allahumma hadini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta sai kawai ya kara wannan kikenan sai a خامسا النبي يرد في حديث الاستفتاح ولوك كان النبي يكن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك kaga wannan gajeruwa سبحانك اللهم وبحمدك كلمة سبحانك ما لا يفسر هذا لك يجي وسبحك تسبيحا ina maka tasbihi iyakacin tasbihi da ma'ana unazzihuka tanzihan ma'ana ina tsarkake ka iyakacin tsarkakewa min kullin naqai daga dukkan aibi wa bihamdika godiya kuma ta tabbata gare ka wa nahnu mutalabbisuna bihamdika wa tabaraka ay kasurat barakatu ismika da yake tabaraka ismuka din nan yana nufin albarkatun sunan ka sun yawaita sai zuwuji da kullu khairin min zikr ismika domin kowane alkhairi ana samun sa ne daga ambatan sunanka wa jaddika yake wa ta'ala jadduka jadd ai ala jalaluka ana nufin girman ka ya bunƙasa kenan shine wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruk kun gane ko وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك زوا كاتيكا har annabi ya bada shaida ga wannan yace mafi kyawun zance a wurin Allah bawa yace subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan hadisi aba Abu Dawud da Hakim suka rawaito hadisi ne ingantacce na shida daga cikin hadisi ne sai ka dinka kenan misluhu mutum zai faɗi kamar nabiyar ne zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa yazidu fi salatil layl amma ina cikin qiyamul layl ne to sai ya ƙara wannan daga baya bayan ya faɗa abin da muka faɗa sai ya ƙara wannan la ilaha illallah salatan zai faɗi la ilaha illallah har sau uku Allahu akbar kabira salatan zai faɗi Allahu akbar kabira har sau uku ma'ana subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan idan a sallan farilla ne ko na sallan rana sai ka tsaya anan amma idan a qiyamul layl ne kake so zaka yi kuma wannan shi kaza ka karanta a matsayin da wannan sai sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا kun bai da aiko wannan imam abu dawud da imam sahawi suka rawaito su bi sanadin hasanin hadisi ne ana hujja da shi na bakwai daga cikin hadisin istiftahi mutum zai ce Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا an gane ko ita ba wannan ka gabata da Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila an gane ko istaftaha bihi rajulun min as-sahabati wani mutum ya karanta wannan zikirin a matsayin du'a wal istiftahi cikin sahabbai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ajibtu laha futihat laha abwabu samai kuce abin mamakin wannan addu'a an bude mata kofofin sama gaba daya wannan addu'a an bude mata kofofin sama gaba daya an bude lokacin da wani sahabi ya karanta wannan hadisi imam muslim da abu awana suka ruwaito tirmidhi ya sahha haki abu na'im ya ruwaito shi a cikin akhbar asfahan an jubair bin mutaim annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika fi tafawwu jubair bin mutaim bin mutaim yace ya ji annabi na karanta wannan a sallan nafila kun bayyana da kyau saminan na takwat mutum zai ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wato yabo ya tabbata ga Allah hamdan kafiran yabon ko mai tarin yawa tayyiban sarkakakken yabo wanda babu suka cikin sa mubarakan fihi abun san abun san yawa albarka istaftaha bihi rajulun akhar wani mutum cikin sahabbai kuma ya karanta wannan a matsayin du'a wal istiftahi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce la kasra ay tusnai asara malakan yaftadirunaha ayyuhum yarfa'uha yace naga mala'iku goma sha biyu yaftadirunaha suna rige da junansu ayyuhum yarfa'uha wanne ne zai dauke ta kai sama kaji ba addu'a alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi duk abin da ke shiriyar annabi za a ga akwai sauki a ciki ba wahala dan taken shiriyar annabi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to waɗansu sai su jiyan an faɗa abu ɗan kaɗan sai su raina dan wannan sai ga ba wahala wani malami na ban labari yace wani mutum ya zo ya same shi da waɗansu bukatun sa na duniya yace to ina son ya masa addu'a da sauransu sai ce to ka san da addu'a ibada dan Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum don kuma Allah ce ujibu da'wata da'i za da kuma addu'a ana son ka yawa kanka duk wanda zai maka taya kan zai dan haka ka tashi lokacin da dare raba tsakiya kashin karfe din nan kashi sai bisa uku na dare na karfe wajen karfe hudu ko da rabi ka tashi kai sallar nafila ko da raka'a biyu ne ka karanta ko da fatiha ce kadai kai ta wasu bidita ka roki Allah bukatun ka mu kuma za mu taimaka maka da sauransu dan bukatun da kake so sai ce wannan kadai aka ce da to na yi ya fi da Allah wannan wani ce ne yanke mai mana addu'a wai ya tsaya na tawaye kala kala sai ka wani malamin to shi malamin nabi da za a je wajen sa dama abokan shi wannan mai neman addu'a sun je sun faɗa masa ya je wurin malama ne ga abin da yake masa amma mana zai zo wajen ka sai ka kyale ki da yazo ta akan maka Allah yana da wata bukata ina bukatan addu'a yake to abin da za a yi idan dare ya raba tsakiya sai sai ba ƙari ko na miji ɗaya kaga wahala ta farko kenan to sai ka alkafira kama kun ka ni ke gaba ka karanta fatiha ko dubu daya da ɗari daya da goma sha daya haka kawai alkafra ya zano waɗansu abubuwa ya zano yake da safe kuma ka je abbatuwa ragon da ka fara gani katu ka tsayo wanda idan ka fara gani ba to ka tsayo to ka kawo kuma za a kai kaza sauran kuma dai waɗannan suna a ƙarasa dai sauran kuma za a yi kuma aka abubuwan da zani yanzu da hilal ne to amma ta kalla inda rigima take wannan alkafira din ta in ba za ka iya ba nan gurin kuma dai a taimaka za a yi ba gani sai dai kawai ka ba da dan abin da za a yi dan kuma za a yi kana akan lissafi akan lissafi kudin alkafira daban wasu zai dauka inda wahala take a nan biyan bukata yi to kaga wannan munin da zato ne ga Allah ka dauka wai sai ka wahala sannan ubangiji zai ansa maka duk sufofin sun cewa shi arrahimu ne shi alghafuru ne shi gaffar ne ba ina za ka kai shi cewa shi mai jin kai ne shi mai tausayawa ne ina za ka kai shi in dai har sai ka wahala sannan zai ansa maka to ya zai da tsoro wanda ba zai isa wahala ba ya zai da mace wanda take gajeriya ya zai da kaza ya zai da kaza ya zai da kaza dan wannan alkafara ko kai da kanka ko ai maka in ka kasa yi ba kudi zaka biya ba to wani ba zai iya da kansa ko ba da kudin da zai biya shi kenan an haramta masa shi kuma ubangiji ba zai azumi kansa ba kenan yanzu haka kenan ya dace na abai wa Allah sabar arrahim ko al-ghafur kenan yanzu wannan munin zato ne ga Allah kake haka munin zato ne ga Allah kake haka sallah ita ce mafi girman ibada sai aka wajen karatun fatiha a ciki banda ita kuma duk wani abin da zaka karanta na sura da ne da zama wajibi ba saboda menene fatiha tana cikin karanta in mutum ya zo musulunta yanzu ba yadda zai yi fatiha kuma zai yi sallah ba za mu ce masa dole ka fatiha ba sai mu ce ka je ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cikin dukkan rakawai kai sai har ka iya fatiha in ya iya fatiha ya dana wancan kaga duk kuma ubangiji ya karba ba za a ce dole a abu duk da ya musulunta nan sai dai ya biya wani ya karanta masa fatiha ta balantana kuma addu'a ba ma sai mutane su kawai inda wahala take yanzu ka duba wannan addu'a ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ba wanda zai maimaita wannan sojiyar bai iya ba amma annabi yake cewa la kadra ay tus nayi ashara malakan ga malaiku goma sha biyu na gansu yabtadiruna suna gaggawa da wannan addu'a ayyuhu yafauha wane ne suna rige waye zai dauka kai sama saboda falalanta to wannan hadisi imam muslim da abu awana sirri dole sai sun kawo hadisi idan mutum ya kawo waɗansu addu'o'in sa na bid'a kuma ya ba su falala sai mu ce wani hadisi ya faɗa yanzu wannan da muka faɗa mun ce hadisi ne muslim ya rawaito da abu awana to kuma dan bid'a da ya kawo ta mace ta kuma hadisin ka wayar waito addu'a ta tara daga cikin adiyatul istisqa'i annabi ya kace Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta maliku samawati wal ardi wa man fihin ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بخاري da muslim da abu awana da abu dawud da ibn nasr da imamu darimi da surrayta wannan wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa sallama fi salatul layli annabi yakan karanta wannan a cikin salatul layli wato qiyamul layli kenan kal anwa'i taliya shi da sauran nau'ikan da su biyo baya bari da wanda ke cikin su nuru samawati ay munawwiru huma wa bika yahdi man fihima wato kai ne mai hadu ka samme da kafe walakal hamd dangin yabo gaba ɗaya naka ne anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin kai ne mai rike da sama da kasa da wanda ke cikin su qayyim wanda yake tsaye kan abu dan kulawa ne wanda yake lura da abu kar san gaka sani to shine qayyimu samawati wal ardi wa man fihin ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن كان من اللي كنت ميدا كسا ده وندك تجنسو ولك الحمد أنت الحق يقول تبتا قريبا كي كي الحق وستبتت وانا بايا كيسوا وانا بقى نميت عرفا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي لم يكن له كفوا أحد ومن فيهن ومن فيهن ليه ومن فيهن يتي آتو شكرا تبعا لنب ba tabaka ba taba'a walakal hamdu anta alhaq ya ubangiji kai ne alhaq wa wa'duka alhaq kuma alkawalin ka gaske ne wa'duka haqqun alkawalin ka gaske ne wa qawluka haqqun maganar ka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gobe kiyama gaske ne wal jannatu haqqun aljanna ma gaske ne wan naru haqqun wuta ma gaske ce wa sa'atu haqqun tsayawar kiyama gaske ce wan nabiyyun haqqun annabawa ma gaske ce gaske ne wa Muhammad al-Haqq haka Annabi sallallahu alaihi wasallam haqq Allahumma laka aslam ya Allah gare ka mu da waya gaba daya wa alayka tawakkal bisa gare ka na dogara wa bika aman da kai nayi imani wa ilayka anabtu in da gare ka nake komawa wa bika khatamtu saboda kai nake yin jayayya ko musu da mutane ba da in kare kimar kai na ba ko dan matsalar kai na ba sai dai in tabbatar da tafarkin ka da duka fatan kina wa ilayka hakamtu ya zuwa gare ka na kai kara duk inda kuka da in da wani ne ne kan mayar da hukunci shine abin da ka hukunta an gane ku an tarabbuna wa ilaykal masir kai ne ubangijin mu makoma zuwa gare ka fasir lima qaddam da farta min abin da na gabatar wa ma akhar da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai na kafi ni sani shi sama da ni duk أنت المقدم كين المقدم ما جبتي دبا وين جبتي أنت المؤخر كين نكر كن دبا نكر كن فكما أنت إلهي كين أدم بوتاتا لا إله إلا أنت بعد متابعة لكن كنت في شيء ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول باب وتدبارا ولا قوة باب ولا كرفي إلا بك دول لسا أنفك لكي كرفي متن كو دبارا فبريتا أمتاني سبا كنت دون التوحيد لصوتا أتكنسا yasa sai sallah sai ka bude take da tauhidi santa sannan ka sake zuba dawa cikin karatun fatiha wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallam fi salati al-layl kal anwa'i al-taliya annabi na karanta wannan cikin qiyamul layli kamar nau'ikan da zasu wato nau'ikan da suka rage baya ba wala yanfi zalika malan yusa nan da zakka yace wala yanfi zalika mashru'iyyataha fil fara'id wannan kuma baya nuna ba za ka yi cikin sallan farilla ba aidan kuma dai kamar la yasfa illa al-imamu kai la yusula alla mutammila sai dai in limami ne to sai ga ɗaya daga cikin addu'o'in da jeru kare ga doguwa dan kare matsawa mamu an fahimta ko akiran nau'i na goma daga cikin adiyatul istiftahi wanda wannan dama har zuwa suka kai dai annabi na yawan ne yana yin su ne cikin sallan dare Allahumma رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan abin da kakan samu sun zai Allahumma ma'anar Allahumma ya Allahu ke ya Allahu domin Allahumma asalin ta Allahu da aka goge ya ɗin farko ta ka ƙara mimin da shadda ɗin ta wakilciya don haka a larabce baya halatta a duniyar malaman na hauka ce ya Allahumma domin jama'ata bainal badal wal mubdal min jama'ata bainal iwadi wal mu'awwad min sai dai a barura tsiriya kamar da nake inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla umma yalla umma amma in ba a barura tsiriya ba za ka faɗa ma'ana dai ya Allah rabba jibrila rabba jibrila mudaf da mudaf ilayhi kin akwai ya umidai ana kaddara ta shi yasa sai rabba ya zanto mansub mansubun ne saboda munada mudaf ne munada mudaf kuma yunsabu bil fathati jibrila shine mudaf ilayhi majrurun bil fathati saboda li'annahu mamnu'un min as-sarf domin jibrila suna ne azami saboda haka sai ya zanto mamnu'un min as-sarf ma'ana baya yiwa ai masa kasara a ce jibrili ko ai masa tanwini a ce jibrilun ba zai yiwu ba mamnu'un min as-sarf ba za a masa wannan ba wa jarra bil fathati ma la yansarif ما لم يضف أو يقباد آل ربك كما يقول ابن مالك يقول في الفيا وميكائيل معطوف على جبريل كده وإسرافيل معطوف على سيما جبريل كده فاطر السماوات والأرض يا الله أبنجي جبريل أبنجي ميكائيل أبنجي إسرافيل جبريل mai zuwa da wato wahayi da annabawa mika'il wanda aka ba taskar girgije ya koro iskan da ke dauke da ruwan sama ta fitar da su wa israfil wato mala'a wa israfil kuma mai busa kafo mai busa kafo ke fatirar samawati wal ardi wato shi ma ana kaddara ya unnida ya fatirar samawati amma sai a share ta kawai ka ce fatirar samawati wal ardi duk wanda yake jin larabci ta faɗa haka ya san akwai takadirin ya tunda ka ce fatira domin da ba ya tunda ka ce fatiru an gane ku fatirar samawati wal ardi malikin sama da kasa ba tare da ya ga samfurin su wurin wani ba alimal ghaibi wa shahadati tun ma kufin alama ta kaddama kin masanin abin da yake na gaibo da abin da yake sarari an ta tahkumu baina ibadi kai kike hukunci tsakanin bayinka bima kanu fihi yastalifun cikin abin da kike yi na sabani ihdini li maktulu fa fihi min al-haqqi bi idnik to yadda ne zuwa ga abin da suka yi sabani cikin ka na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim kai ne kike tayar da wanda kaso zuwa ga tafarki madadaci wannan hadisin muslim kenan da Abu Awana alaikum salam eh Jibril ne ne ko? Jibril sunan sa. A riwaya dai Jibril din ne wanda ka faɗa shi ne daidai. amma jibril din mutum ya faɗa ba kuskure ba amma tun da riwaya ce dole faɗa da ya zo kuskure yayi an gane ko sunan jibril ya zo da siga guda hudu ko da kira'an qur'ani na kira'a guda hudu ce na zaman kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala jibril ya fi shahara akan ce jabra'il akan ce jabril kuma akan ce kuma jabra'il eh kamar mika'il kuma ya zo da kira'a biyu mika'il da mika'il ba tare da ya umma mika'il da ya mika'ila akwai ko mikala guda uku duk kirawo ina sun tabbata kun bai tabo ta goma sha ɗaya ta ne yukabbiru ashiran wani lokacin annabi na yi kabbara sau goma wa ya hamadu ashiran ya ce alhamdulillah kuma sau goma wa yusabbihu ashiran ya ce subhanallahi sau goma wa yuhallilu ashiran ya ce la ilaha illallah sau goma wa yastaghfiru ashiran ya yi istighfari sau goma ويقول سيكم يتي اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني عشرا زي فضلنا هسه وجوبكم ويقول سيكم يتي اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا هسه وجوبكم عليك فتقول جوم جوم كده جوم تنو كده ده الله اكبر سو جوم لكن ده الحمد لله سو جوم يا حمد كده da kuma subhanallah sau goma da kuma hailala la ilaha illallah sau goma da istighfari astaghfirullah astaghfirullah sau goma da kuma Allahumma hadini warzuqni wa atini Allahumma qili wa hadini warzuqni wa atini goma da kuma Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhikri yawm al-hisab goma kada ita da wannan kuma annabi kan yi wannan wajen buɗe sallan dare wa alaikum salam bari mu kammala tukun ya dan tawa wannan hadisi imam ahmad ya rawaito da ibnu abi shayba cikin musannaf da abu daud da imam tabarani fil awsat wa da mujmal awsat kenan da sanadi sahihi wa akar hasan ala kulli hal hadisi ne da to daga ta kafa kabbara duk ma'anar ta abin Allahumma Allahumma kulli wa ya Allah ka gafarta min ka fiye da ni warzuqni ka arzani wa atini ka warkasa ni daga dukkan dangin cuta wannan kuma Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min as-sayfi yawm al-hisab daga matsayi a ranar hisabi me kace eh zai bayyana ne a turanci zai faɗa a turanci zai faɗa ba ya bayyana ba sai yau ne ba kana nan da tunda da farko muka kawo karatun nan muka ce kowace irin sallah kasar ta fita daga sunan sallah to ya ku kun mana ya daukan zabi kuma ka ya daukan zabi amma shi yasa ne umumi tun farko nake kowace irin sallah duk da sauƙin da aka samu sauƙi na fuskar abin da za a karanta ko na fuskar ta yi kar su dawo sai ai karama wani karni ba tun da aka rage ma da da sauƙi ka fahimta za ka hadda wani a cikin kowane abu ai dukkan sallah kana bukatan wannan abin da dan kana bukatan ka jaddada tauhidi a cikin sallah domin kuma kudin jaddada tauhidi ne wannan abu na goma sha biyu Allahum Allahu akbar salatan bil malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama wato za ka faɗi Allahu akbar ko uku bil malakut wal jabarut wal kibriya wal azama an gane ku wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na buɗe sallarsa da wannan idan aka ce zulma malakut al malakut da al-mulk din ma'anar su daya to kamar mulk ne zidat fihi al-wawu wa ta'al mubalaga an yi karin wawun da ta'al a cikin kalmar al-mulk dan mubalaga wajen nuna ka ta fara mulk al-jabarut mai karfin zartar da abu wanda ba abin da ke gagara al-kibriya wanda yake jin isa ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ya isa kan kuma ya sake ji isa kuma suka tsara ya sa bai halaka dole ji isa tiki wal azama gilma da kasai take to waɗannan duk kaga kowanne daga cikin su da wannan suka dai wanda mutum ne cikin su yayi in mutum zai hada sai duka to ya fi ya fi ya wanda ya ba duka hada sai ya kala lafiya da in ta hada sai duka yau kai wancan gobe kai wancan da Allah kai wancan da Allah kai wancan sai ka ma mai duka sunnar annabi abin da ya tafi jawo da ta ka samu ka ma mai sunnar annabi da gani ai da ba abin nan bane ba lokaci guda kan da gaba a ta gida ko ta ka ba amma ya iya da ya gida to sai mu dakata ana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum za mu ga karanta to tabbar da cewa cewa ko yana fama da ciwon baki a sakamakon haka sai kasance ba ya iya gyara wala wani lokacin ko da ya fara sallah sai rihi ya zo masa to idan ya wuri bi kenan sai ya tashi yin sallah ya sake yin sallah gaba daya ma'ana ya cire ya yanke sallah da zai sake alwala ya zai sake sallah in dai lokacin da baka fara baka yi alwala sai lokacin da zaka fara sallah daga baya wannan yanzu maka zaka ci gaba da sallah ka hukuncin ka kamar hukuncin mai sallah bawl wanda ba ya iya yanke bawli ko da yayi alwala idan ya zo ya fita cikin sallah wani lokacin sai kuma bawli ya dago masa wannan sai zan kai larura ne da ta shafi mutum da haka zai iya sallah ta haka dama irin ta ba za ka yi alwala ba kana jiran lokacin sallah shigo sai lokacin ya shigo kana jin da kai alwala ka kike sallah ka kike wannan shine hukuncin ka kuma ka nemi magani wai kuma da karshe yana so wayan ga masa wai menene maganin ba ya nemi kita je wani abin da ka ga ku kai wato ka san wani lokacin mutane sai su gani ban sai da aka mayar da shi ne karanta ba ko komai ya sani ne ko ko wani ya tambaye ka maganin basir wani kuma maganin waɗansu matsaloli ne na rayuwa na ke yanzu kawai tambaye ka wani ma yanzu wurin yana neman baki wani kuma yanzu yana neman aiki yana neman kaza haka dai wani yana neman gidan haya wallahi ko wani zai maka sallama ya ce kawai abin da yake so yana so ya samu gidan haya nan unguwar da haka kai za ka nema masa gidan haya kenan dan yake duka da karatun ka tafi neman gidan haya wannan yake cewa akan sami munada ya zama marfu'i kamar ya marya mutum da rabbiki da ma na kuma kadin munada mansubi ne wanda baka fahimta ba ko karatun ladi da yake an ce maka munada ya kan zanto marfu'i da damma idan ya zama idan an samu abu guda biyu al'alamiya wal ifrad muka buga maka misali da hadisin da makaranta na Abu Hurairah ya Fatimatu بنت محمد تليني من مالي ما فيه dan dan dan ana da kuma magana wannan Fatimatu da jin na da ne kuma zo marfu'i yanzu kuma ka taba wannan hujja da wannan banda abun ka wannan yake menene matsalar wannan hadisin wa balawa ana da kamar shahidin da ake karanta karshen suratul kin hadisi ne da yake da haka da an ce alaihi sallahu ya ga hakim ba abin da za ka karanta za ka yi shi imam ma bai ba abin da za ka karanta hadisin da yake mutum yake bala wa ana nazar kamar shahidin hadisi ne bai mai hukuncin mai salisul bawl duk lokacin sallah sai sake alwala hukuncin mai salisul bawl mutumin da yake da fasari na yawan zuba jikinsa kuma saboda larura to duk lokacin sallah sai sake alwala ke ba zai alwala da zai salloli da ita haka da yawa kamar ya alwala tun azhar kuma yace tana nan kuma zo da asar da ita me ya hukuncin yin kiran sallah a kan doki ya halatta ko a kan doki ko a kan mota ko a kan keke ko kan danci kawo kai kiran sallah ya halatta ko ka kalli gabas ko ka kalli yamma ko kudu ko arewa ko ko a zaune kai kiran sallah ya halatta ko da alwala ko babu ya tara faddawa duk ya halatta ba a yin sallah akan doki sai ga matafi ba magana ta ba ba magana ta ba sai matafi to mutum yana zaune a gida ko yin sallah akan doki sallah sa ba matafi shi ne zai sallar nafila akan doki ko akan abin hawansa kamar yadda ya tabbata annabi na yi akan abin hawansa na'am kalbe sai ba sunan Allah bane to al muqaddim kadima ne wanda kun da aka kaddim da ko kaddim da yanzu ko kai da al qadim al muqaddim aka kida wa dai take da kaga ba al muqaddim qadim tarkibin ma ya dawo ba adadin harfin ma ya dawo ba wazani ya dawo ba kana da wani ba na alaikum salam kana nufin kita alkanu kita alkanu da cikin ne wannan na farko a cikin na biyu kuma ina suna suna suna kai da mutum ana faɗa samun yadda da ne wani dubori da yawa cikin kusa domin na cikin kusa da ubangiji a nan ma na ga ya kare da wata su ko tafi ne ko su abu da ake to bayan wannan ka san waɗansu dubori da suke annabi ne mu kaza ba za ka yi jefa wa ciki ba ba su da ba da bane inda cikin su gana da da bane ba a cikin alkanu sun yake bukatan kasancewa saboda a cikin alkanu sun yanzu limamai sun kware wajen kawo an kado inda su ciki ta dan dai addu'a sun so duk da wannan yana daga cikin yin da zato ga ubangiji a dauka sai an dai zuwa sannan zaka a yau da duk ciki ta shafi ta
malam babu na kaɗa kuma ba a cikin su ne eh amma kuma ba ya kuma su ne kana su ne kana yi wa
kai da abin da annabi na barka da kun jira Allah ya shekun haka mai wannan tambayar abin da yake cewa ya aure wata mace ya kasa kuɗi sai kuma ya nemi kai raka a cikin ta ta aure wani kuma wancan din matar ba da shi ta aure wani wato ta aure ko su hudu kenan wanda ya hukunci ita dai matar mijin farko ce duk wanda tarihi ya nuna shine mijinta ko ba kucin ta yi ba to matar ta ce yanzu duk abin da ta dai kankan jinjina kai kai an fahimta ko kuma su wadancan daga ranar da suka san cewa ai mijinta na farko ba su ta ba to auren su da suka gina ya rushe da kanki in ka kasan da gawo tilka iyan auren da kanki ya rushe ba za su sun saki ba in ana shari'a musulunci kaga ma majalanci ya kuma ta zo ta taɓa yan aure kuma ta zo da kaga sai a jefe ta shi kenan an huta an fahimta ko yanzu ita matar wancan ce tunda kuma ba ta za a musulunci ake ba a halin yanzu duk dai wannan auren da na biyu da na uku dun na banza ne bai yi ba ita matar mijin farko ce in mijin farko na so su ce mutum ke cikin ra'ayi ta koma gidansa da aiki na kuma ke cikin ra'ayi ta koma gidansa eh cikin ra'ayi sun yi bai kawai ta koma gidansa ni da kuma yadda zai tsaya da wannan mutum ya banza ta nan wannan ne kudi da kake ciwa na biyu da na uku duk inda ka ji dama an yi irin wannan auren dama in sargoliya ne za ka wurin kuma san iyayenka bai taɓa sun naka ba ba bincike ba kuma hannu kawai auren ne ake da yan bariki kawai ba kawai mutum ya gama tafi kenan sai a taruwa gidan maza ya ji a samu wani dan limami ko wani malami a kirka dai na karatun allo a ce shi kenan za ta fata ka ga tun farko dama mutum ba ba gaskiya ya so ya gina ba Allah rufa mana su na'am eh ban gane ba eh eh eh annabi ya yi sako ne ne yana cikin bukari yana cikin bukari abu hore da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam na ji in kai kabbara sai kai gudu sannan can suka fara karatu wai yake cewa inda ya bayyana abu hore da bayani sai sai sukutuka baina takbir wal qira'a ma za ka kuma ya ji anta ummi ya rasulullah sai ce ga abin da nake cewa Allahumma ba'id bayni wa bainaka baya kama ba'aka bayna sirri da magrubi kan da kai amma ni shi malam sai ya kawo koran abba da kawo ni kisar da abin da ya faru na tambayar Abu Hurairah to sai da ake yin kasuwanci ta iya cewa kace to a'a to ya aka kuma annabi ga ki a cikin wata daga cikin wadannan annabi ya ji wani sahabi yayi kaza sai sai na ga malaiku kaza sun abin nan ta sai kace to wannan sahabin yanzu na bayyana yake ko ba haka ba ba ki ba bayyana ba domin mutum na iya na ba sirrance kuma na jin sautin sa domin sirri ba wai kai a ba cikin zuciya ba za ka fita lafazan da bakin ka wani lokacin gargado da za ka jiyar da kanka wani lokacin da kuka kai yana ji amma da yake nesa ba zai ji ba kamar kuma nan da ke nan zai ji amma da yake sauran ne ba zai ji ba ko na kuma ba zai ji ba amma wanda yake dabban yana ji to wannan duk da fita daga cikin da'ira na cewa sirri ba ne ba kun bayyana da kyau a dakar wannan ya fitar da kai to to daga hadisin bukhari abu hurairah bai ji ba abin da zuwa annabi mai take cewa yana da bai ji ba annabi ke da abin da nake amma a wannan hadisan ko da makaranta ko da makaranta yanzu ga ta ce annabi ya ji wani sahabi ya karanta kaza sai ce wallahi na ga malaiku goma sha biyu suna gaggawa waye zai dauke ta kai sama ya nuna wannan sahabin kamar ya bayyana ke to kuma ba ya ne a bayyana ba jihar a sarrantun ne amma sarranta in ta soke kafi wanda yake kuma alƙari dunar bari dan ya haka da sanan hadisan wa alaikum salam eh yana cikin sirri ba ya cikin bayani na akwai sauran mintuna ne ku danna mutum gada mintuna na ban ji ba shiru zai yi idan mamu ya fara du'a wal istishahi sai limin ya riga su karewa har ya fara karatun fatiha to kai ma sai ka dakatar da du'a istiftahi dinka saboda a wannan lokacin wajibi ne ka saurari karatun liman yana karatun bai ya zama wajibi za mu zo mu karanta hadisin fa iza qara'a fa ansitu idan liman na karatu duk ku shiru to da haka zaka yanke du'a istiftahi dinka ba za ka tabbata karatu ba kamar ya baya yi shi dama da ya zo ya kabara zai fara karatun fatiha kai ma ba za ka yi ba ku dakata ku yi hakuri mana ya karanta tambayar ka idan liman baya yi ba za ka yi ba domin da ya zo kana karatun fatiha yanzu kai ba za ka dawo lissu tanka tunda annabi ya umarce ka in liman na karatu kai shiru ka ga yin shiru nan wajibi ne dawo lissu tanka ko musahabi ne da haka ba za ka bar wajibi ba dan ka aikata musahabi sallar ka da liman ta yi amma ba ta zama cikakkiya ba tunda annabi ce sallar ɗayan ku ba ta zama cikakkiya sai da wani sultan yanzu a irin wannan kenan za a wa liman nasiha sai ka samu liman a gida ko in ka ga ba zai ji maganar ka ba saboda yau ya yi kanka ba hula sai ka samu wadansu da sai ka samu wadansu da tijai haka za ka faɗa masa yi sai je su same shi ko da shi ya tabbata Allah ya tabbata cikin sunna annabi na yin kaza ya kamata ana yi kullum ba kafin a fara tunanin cire liman sai an yi biyar da a ɗora cikin sunna yaki an yi an yi an bata hikima an hada shi da tije an yi masa nasiha ta daidai an yi ta rubuce ba da yake mutunci ba wancan nan filili ana kokarin gyara shi wani lokacin ba a ce aka maka lawa wani littafi ne na samu an ce yana da fa'ida kaza to amma dai ko za ku fi mu gane sai ka sa alama daidai wurin sai ka bashi bayan kwana biyu ka karba da dole irin canji za a samu wani ya aika da wannan in ya karanta da tafi ba kai ne ka faɗa masa amma wani sai ka faɗa masa sai girman sai ya gini aiki to sai dan ya zuga shi a kan amma kuma da arin zabi ya karanta gani da wani kawai sai ku ya fara da kansa ranar kawai yana da wani cutar yana abubuwa to da abin da ake so bayyana da gaskiya saduwa zuwa ga gaskiya ko ta wata hanya ce ta dace hanya mafi dacewa to yan an yi dukkan hanya na kawai liman kan tafarkin annabi yake to ka ga kuma zai yi kenan mutumin da yake suna kuma ya za ta bata lokaci tare ne wa alaikum salam wanda muka karanta yanzu a cikin wannan jerin ta istiftahi ce kuma wata makamanci ta za ta zo a can wajen dagowa da garkushi ita ma ana yin ta can ka fahimta ko ta zo a nan ta zo a can gurin sai dai ka kiyaye wani lafazi ne zo a nan wani lafazi zo a can gurin shine kawai ma'anar wa alaikum salam suna abdullahi eh abdulhadi mutum mai suna abdulhadi za ta kai mata hadi bai kamata ba sai da ta masa Abdul Hadi din sa tunda ko da shi sunan sa ai Hadi ba ba Hadi bane sunan sa Abdul Hadi ne sunan sa wannan iktisarun bai dace ba idan tun asali aka sa mutum suna Hadi da banto jikin amma an sa masa Abdul Hadi sai kai iktisari akan Hadi ya zama kuskure kenan amma tun farko a sa masa Hadi to ba wanda zai ce kuma wannan sunan Allah ne ba za masa sunan Hadi ba ko a sa masa Al-Aziz ba wanda yake sunan Allah ne suna ne mustarak wani lokacin a sa dan adam ya danganta wa aka jingina wa shi yan an jingina wa Allah ma'ana su ta kawo wanda yan jingina wa dan adam dan mu dan adam gaba ɗaya suna yin su a alam ne abin da ake nufi da alam wanda kawai daya ɗayan suna da baya kunshe da kowace ma'ana sai dai kawai ne in mun ce zaidu kawai wayo in sunan ka zaidu kan amma duk sunayen Allah suna kunshe da wata ma'ana wadda ta dace da sifa daga cikin sifofin Allah Allah sunan sa al-aziz ne amma tare da sai sifan da wadansu bayi da cewa al-aziz wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaytan kabiran fa qad ahdana maka an bai da Allahu akbar eh wallahu a'lam kana nufin al-hadi da hakarami ban sani ba ne yawa amma idan aka ce alhadi da hakarami ya kama wanda alhadi da hababbai don alhadi da hababba mai shirya suwa an gane ko mai jagora shi alhadi amma alhadi da hakarami to shi ne mai zabar suwa ya kama banda wancan kan akwai dan bambancin ma'ana shi ne zai kai ne littafi ya masa hadil arwah ila biladil afrah hadil arwah wai kwaɗaitar da zukata ko tunani ila biladil afra zuwa ga garin farin ciki ina ne garin farin ciki aljanna ba lawaya gaba da ba aljanna sifofin aljanna ne kawai cikin littafin daga farkon sa haka da qur'ani hadisi yana da dadin karanta ba hadal arwa ila biladil afra wa alaikum salam duk da kadan kun aiko haka nan saka idan mu kara sana ba ki har zuwa mintin da ya rage daya ko biyu ga shi eh sai mutum ba da sutura zane bai wadatar ba na a ƙarya yake wannan da ya fi yin kama da kamarin kuma ne wani ne kawo wani hoto ga shi nan wannan dai ba su gani wai kawai kamarin annabi ga waya buɗa masa gani wannan kamarin kuma ne ma duk wanda ya kabarin kuma yana wata ya san shi da wancan wanda za a zama sai da shi kabarin annabi mutane da fata lokaci kabarin annabi yana da kada an kiyaye wajen da ne waye za a buɗa wajen har ya dauko hoton da kabarin a kun ga na manta sai dai darasi ne gaba in Allah ya kai mu maganar tabbatar kalfa limam da nake zan karanto mana ga maganganun malaman malikiya sab وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره في درس نجبة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم